أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka sharhul usul thalatha na al'allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yau muna ɗaya ga watan hudu Rabiu Thani hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha shida ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata muna cikin bayanin dalilin da malam ya kawo na matsalolin wannan guda hudu wanda ya ambata ya kawo suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr abinda wannan sura da dalilan da ta kumsa bayanin shi ya gabata haka imamu shafi'i rahimahullah yace law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafathum bayan haka imam bukhari yace babul ilmi qabla alqawli wal amal والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل وإنما بيان شيء يا قبات هزوا فدد مكتش استدل البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية على وجوب البداية بالعلم قبل القول والعمل وهذا دليل آثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد إن هذا قد فطر عليه العبد أو فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى إناء كبير في التعلم أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى علم وتكريس الجهود wannan yana ga anan muka tsaya ko kuma bayanin wannan ya gabata za mu tashi insha Allah faɗan malam da ya ce ilam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ما yace ka sani rahma Allah ta ƙara tabbata gare ka wannan bayani ya gabata cewa malam saboda kulawar shi da masu neman ilimi da tausayin da yake musu da neman alkhairi da yake musu iya musu addu'a Allah ya rahamshe ka muka ce Allah ya rahamshe ka nan Allah ya datar da kai da abun zuwa gaba kar da kai kuskure kuma ya gafarta ma zunubanka a lahira annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalatha masail wajibi ne a bisa kowane musulmi namiji da kowane wata musulma mace babu bambanci al'amari na shari'a babu bambanci tsakanin namiji da mace dukkan duk lokacin da Allah maɗaukaki ya sanya mutum ya balaga to babu bambanci tsakaninsu kinan sai zamantu wannan kira ya haɗa gaba ɗaya musulmi maza da musulmi namiji musulmi namiji da musulmi mace ta'allumu thalatha masail neman sanin wannan mas'aloli guda uku wal amala bihinna kuma da aiki da su banda sani mun ga can gaba ta hudu ta ƙarshe ta uku wal'amala bi eh, wal'amalu bihi al'ilmu wal'amal bihi gaba ta biyu to nan ma haka masalolin wannan hukunci guda uku dole ne wajibi ne mus- musulmi su- ya san su sannan kuma ya yi aiki da su qala al'ula anna allaha khalaqana mas'ala ta farko shine Allah madaukaki shi ya halicce mu nan mala a cikin sharhi da ya kala wa dalilu zalika a'ani anna Allah khalaqana sam'iyyun wa aqli yace dalilu dalili akan wannan ina nihin cewa Allah madaukaki shi ya halicce mu akwai dalili na sam'i shine na wahayi alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantatta wa aqaliyun akwai dalili wanda za a yi hankali idan mai hankali ya sa tsokaci ya sa hankalin shi zai tabbata cewa Allah madaukaki shi ya halicce mu ba wani ba amma sam'iyyu game da dalili na wahayi fa kathirun dalili ne mai yawa wa minhu qawluhu azza wa jal na daga wannan dalilai fada Allah madaukaki da yace wallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamma inda thumma antum tamtaru shine Allah da ya halicce ku min tinin daga yimbu wannan kuma ya koma ya zuwa halitta Adam alayhis salam Allah ya halicci Adam alayhis salam daga yimbu daga baya kuma bayan Adam sai zamanto tanasul ne haifuwa ne tsakanin mace da namiji domin Allah madaukaki ya halitta mishi matar shi Hawwa ta bangaren kirjin shi na dama thumma qada ajalan sannan Allah madaukaki ya hukunta ajali kowa ga lokacin da Allah madaukaki na na gum afwan na'am thumma qada ajalan sannan kuma ya hukunta ajali shine kowa Allah madaukaki ya kaddara mashi lokacin da zai rasu wa ajalun musamman inda kuma akwai ajali wanda ya zamanto takameme wajen Allah madaukaki cikin lauhul mahfuz wannan kuma ishara ce akan cewa akwai ayyukan da dalilinsu Allah ya kaddara rayuwar mutum za ta za ta dadu ta yi albarka sannan kuma akwai ajali wanda ya zamanto na dindindin ne shine wanda ya zamanto baya canzawa sun ba an tamtaru amma duk da haka bayan halittar da Allah maɗaukaki ya muku ya sanya muku ajali sai aka wayi gari kuna rigima kuna gardama kuna musun wannan halitta ta Allah maɗaukaki wa qauluhu haka da fada Allah maɗaukaki da yace wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum tabbat mun halicce ku sannan muka kamantar da ku muka muku kawa da ido da hannu da kunne da huska da kai da dukkan gangan jiki kuma halitta cikakka tsaidadda wadda babu wata halitta wadda ta kai irinta haka Allah madaukaki yake cewa wala qad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun tabbat mun halicci mutum min salsal daga yumbu wanda ya zamanto laka ce wanda ana iya kyankyasa shi min hama'in daga laka masnun wanda ya zamanto ya fara wari wanda ta ta ta jika har ta fara wari qala wa qawluhu ta'ala haka da fada Allah madaukaki da yace wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun yantashirun haka na daga cikin ayoyi alamomi cewa Allah madaukaki lalle ubangiji ne samamme wanda ba wanda ya cancanta a bauta mishi sai shi an khalaqakum min turab ya halice ku ne daga ƙasa thumma idza antum basharun tantashirun bayan halitta adam alayhi salam sai ga ku kun zama mutane wanda kuke yaduwa kuke hayyafa Allah madaukaki na cewa khalaqal insana min salsalin kal fakhar Allah ya halicci mutum daga salsal kamar abin da ya zamanto ana iya kyankyana shi kal fakhar kai ka ce wannan naka tulu ne ko kuma kargi nam wa qawluhu Allahu khaliqu kulli shay da fada Allah madaukaki da yace Allah shine mahaliccin komai duk abin da ka gani kuma bayan Allah halitta ce ta Allah madaukaki wa qawluhu wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine ya halicce ku da dukkan ayyukan da kuke aikatawa wa qawluhu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah madaukake ce ban halicci ba jinsi na aljani da jinsi na mutum kawai sai dan bauta babban manufa game da halittar su shine su bautawa Allah madaukaki shi kadai ba tare da sun gwama bautar shi da wani ba ila ghairi zalika min al-ayat mala yace koma bayan wannan na ayoyi wanda suke nuni cewa kan Allah ma- kai kan cewa Allah madaukaki shi ya halice mu amma dalilul aqli game da dalili na hankali anna Allah khalaqana Allah shine ya halice mu faqad ja'atil isharatu ilayhi fi qawlihi ta'ala nuni yazo game da wannan halitta a cikin fada Allah madaukaki da yace am khuliqu min ghairi shay am humul khaliqun tambaya ce Allah madaukaki yanzu sai mai hankali yayi tsokaci am khuliqu min ghairi shay an halice su ne ba tare da komai ba ba daga komai ba Allah ya halice su am humul khaliqun ko kuma su suka halarci kansu ina idan wannan aya tambaya ce kuma ba wanda zai ce shi ya halarci kanshi ko wane ne ko dole ne idan ya maida wannan halitta ya zuwa ga Allah madaukaki in ma ya zama to mai imani ne ya san Allah ya halicce shi ko kuma kafiri ya ce ɗabi'a ce ayar tambaya wa ya halicci ɗabi'a ita ma ɗabi'a ai ba ita ta yi kanta ba tana da mahalicci idan Allah akwai mahaliccin ɗabi'a kenan Allah shine ya yi halitta gaba ɗaya قال فإن الإنسان لم يخلق نفسه mutum bai halicci karan kanshi ba li'annahu qabla wujudihi adamun domin gabanin mutum ya samu rasashe ne kahin ayi mutum babu shi to ta yaya zai halicci kanshi wal adamu laysa bi shay shi kuma abinda babu shi rasashe ba komai bane ba wa ma laysa bi shay la yujadu shay'an kuma abin da ba wani abu bane bai ya samu da wani abu mu duba muka wannan matakai da malayin ambata mutum gaba nan a yi shi rasashe ne kenan samar da shi aka yi shi ko rasashe bai ya iya wani abu sannan kuma idan haka nan ne ke abin da yake rasashe ba wa- ba wani abu bane ba bai ya iya yin komai ba shi zai halarci kanshi ba shi yasa malam yace la yujid shay'an abin da ya zamanto ba komai ba bai ya samar da wani abu walam ya khluquhu walam ya khluquhu abuhu ba mahaifin shi ya halice shi ba wala ummuhu ba mahaifiyar shi ta halice shi ba wala ahadun min al-khalq ba babu wani daga cikin abiban halitta wanda ya halice shi uwa ma sai dai ta ji da kawai iya motsi a cikin uba karantar ta saduwa ce zai da mace bai san ba wane ne zai halitta wa menene zai kawai shi dai sai dai ya ga kawai ma- ma- mace ta ɗauki ciki ba su da wata dabara a cikin wannan babu gwaninta a cikin wannan walam yakun liyati sudufatan kuma bayyayuwa mutum ya zo kwatsam kamar yadda turawa suke cewa hazar hazar bata kawo halitta Mau- eh, sudufatan biduni mujid ba tare da sa- wanda zai samar da wannan ba li'anna kullu hadithin labudda lahum min muhdis domin dukkan abin da abkakke samamme to dole ka samu wanda ya samar da shi wali anna wujuda hadhihi almakhluqati ala hadha an-nizam albadi'i والتناسق المتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة wannan samamman abu samuwa wannan ta'abiban halitta samuwa halittu absa wannan tsari mai kyau absa wannan yanayi wanda yake game da juna mutanasik muta'alif yamna'u man an batan an yakuna sudfa yana hanawa kwata kwata wannan abu a ce kawai hazarci ta tabbatar da shi mu duba mu ga halittar sama da ƙasai mu duba mu ga yadda Allah madaukaki ya tsara tahiyar dare da rana mu duba mu ga yadda Allah madaukaki ya tsara tahiyar rana da wata da tsari da tauraro duka wannan abu bayya zamantowa kawai haka nan hazar ne ba tare da wani abu ba. Idil maujudu sudfatar laisa ala nizamin. Domin duk abin da ya samu kwatsam da hazar to za ka same shi babu tsari a cikin shi fil asli a cikin fi asli wujudi ya a cikin samun shi yasa za ka ga la kaddara la idan aka yi accident babu tsari a cikin accident ko komi tarwatsewa yake inda ba a samu bai kamata ba a samu wani abu sai a same shi ko kuma kwata-kwata yanayi ya canza saboda mene abu ne ya zo babu tsari kwatsam fa kaifa yakunu muntaziman muntaziman hal baqa'ihi wa tatawwurihi to idan haka nan ne ta yaya ne zai kasance ya tsaya da tsari a hali ya zabna da wannan tsari tsawon yanda yake ci gaba kuma duk da haka nan yana tahiya tare da tsari fa ta'ayyalu bi hadha an yakuna al-khaliq huwa Allah wahda sai zaman to tilas ne wanda ya kasance al-khaliq Allah madaukaki shine mahalicci shine Allah madaukaki shi kadai fala khaliqa wala amra wala fala khaliqa wala amra illa Allah babu wani mai halitta kuma babu wanda yake umarni sai Allah madaukaki qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya yake cewa ala lahul khalqu wal amr saurara halitta gaba ɗaya tashi ce shi yasa ya kawo nan hasr ala lahul khalqu yace ba al khalqu lahu sai ce ala lahul khalqu wal amr haka nan al'amari ko umarni gaba ɗaya na Allah ne walam ya'lam أن أحدا ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله عز وجل إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون ما لنتي بعتبر ساني باسني با باسن wani ba daga halitta wanda yayi inkari yayi musu rububiyya ta Allah madaukaki cewa Allah shine ubangiji wanda ya halitta illa ala wajhil mukabarati sai kawai ta bangaren girman kai wata in ya so ya yi girman kai filozof ko kuma 'yan magana ilimin magana ko 'yan falsafa za ce ai babu Allah amma kuma a hakika gaskiya bincike ya kai su bincike za su san tabbat akwai mahalicci sai dai su yi inkari su yi girman kai ba za su dangana wannan halitta ya zuwa ga Allah ba sai dai su dangana ta ya zuwa yanayi ko kuma su dangana ya zuwa ɗabi'a ko abin da ya kama da amma su tabbata da cewa akwai mai halitta kuma wannan ba komai ba ne girman kai ne kamar yadda ya abku ga fir'aun cai ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al'ala cai inda ma wani ubangiji to ni ne babba anan ma ya yarda tunda ya yarda akwai akwai shi shi ne babban akwai mai a wasu dai shi ne shi akwai karami qala wa indama sami'a jibril jubair bin mut'im rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u surat at-tur فبلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون جبير بن مطعم lokacin da yake kafiri gabanin ya musulunta lokacin da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya karanta wannan suratu tur wannan ayoyi har sai da ya kai fada Allah madaukaki am khuliqu min ghairi shay' ko kuma an halicce su ba tare da komi ba am humul khaliqun ko kuma su suka yi halitta am khalaqu samawati wal ard ko kuma su suka halicci samai da kasai balla yuqinun bar dai basa tabbataswa Allah madaukaki cewa shine mahaliccin wannan suna inkari am indahum khaza'inu rabbik ko kuma a wurin su ne taskokin arziki da al'amura wajen na Allah a wurin su yake am humul musaitirun ko kuma su ne suka mallaki komi suke jujjuya al'amurra wa kana jubair ibn mut'im yawma idhin mushrikan lokacin da jubair ya ji wannan ayoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta a wannan lokaci iya kafiri mushriki faqala kada qalbi an yatira yace wallahi tabbat zuciyata ta kusan tashi sama ta huta daga kirjina ta yi sama saboda abin da ya ji na hujjoji abin da ya ji na tabbat wanda tabbat hankali zai tabbata cewa Allah maɗaukaki shine mahalicci ba gumaka ba wa zalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi yace wannan tun wannan wannan lokacin ne a imani ya tabbata a cikin zuciyata na'am anan malam ya tsaya qala wa razaqana bayan masala ta farko an Allah khalaqana wa razaqana Allah madaukaki shine ya arzuta mu walam yatrukuna hamlan kuma Allah bai bar mu ba kara zube ba tare da umarni ba da hani ba tare da aiko manzanni ba su karantar da addini bal arsala ilaina rasula face sai da ya aiko mana wani manzo faman ata'ahu dakhala aljannata anan rasulan ya zo na kira amma ana nihimmi ne manzo sallallahu alaihi wasallam domin jumlar da ta zo baya ta ƙara karantar da mu fa man ata'ahu dakhala aljannata wanda ya mai biyayya ya shiga aljanna wa man asahu dakhala nara wanda kuma ya saba mai ya shiga wuta kalkashin talikin wannan da yace wa razaqana adillatu hadhihi almas'alati kathiratun min alkitabi was sunna wal aql mala yace dalili akan wannan mas'ala dalilai suna da yawa daga alqur'ani mai girma da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantatta kuma da hankali amma alkitabu game da alqur'ani mai girma fa qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa inna Allah huwar razzaqu dhul quwwatil matin lalle Allah maɗaukaki huwar razzaku ya ce barazik sai ce razzaku sai ga mubalaga domin ya karantar da mu shine mai yawan arzitawa Allah na yawa na yawaita arzita bayan shi dhul quwwa ma'abuta ma'abucin karhi almatin wanda ya zama to dai karhi tabbatacce wa qala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah manzo sallallahu alaihi wasallama ka tambaye su man yarzuqukum minas sama wane ne wanda yake arzuta ku daga sama Allah ya yi gilgije a yi hadiri ya sabkar da ruwa ruwa ku yi shibka amfani ya samu naku da abincin dabobinku idan suka yi shiru ka ce kulillah shi ne Allah maɗaukaki wa ƙauluhu da fada Allah maɗaukaki da ya ce kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله كتنبيس وانيني وانديكي أرز تاكو دقا سما يا أرز تاكو دقا كسا الله يروى kuyi shibka amfani ya hutu ga ‘ya'yan kayan marmari sannan kuma ga arziki na ƙasa ma'adanai da abin da ya kama da haka amman yamliku sama wal absar wane ne wanda ya mallaki shi da gani waman yukhrijul hayya min almayyit wane ne wanda yake fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min alhayy ya fitar da matacce daga rayayye wannan misalin shi ku dauki kwai da kaza Allah yake halittar da daga mamaci Allah ya halittar da rayayye sannan kuma ku dauki abin da ya shahi kafiri da mumini sai a samu kafirin da ya halicci ya haifi musulmi musulmi rayayye ne game da rayuwar kafiri matacce ne da abin da ya kama da haka qala wa man yukhrij al hayy min al mayyit wa yukhrij al mayyit min al hayy wa man yudabbiru al amra wane ne wanda yake jujjuyar da al'amura fa sayquluna Allah da sanu zaka ji suna cewa ai Allah ne domin sun tabbata goma kansu ba su bane suke wannan wal ayatu fi hadha kathiratun mala yace ayoyi a cikin wannan mas'ala suna da yawa amma sunnatu game da sunna fa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallama fil janin na daga shi fadan manzala sallallahu alaihi wasallama game da dan da wanda yake cikin mahaifiyar mahaifiyar shi yub'athu ilayhi malak fa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id can hadisi ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ana tattara halittar mutum a cikin mahaifiyar shi bayan kwana 40 iya matsayin dugun mani yayi kwana 40 iya matsayin dugun jini yayi kwana 40 iya matsayin tsoka sannan kuma daga nan bayan kwana 120 sai a aiko wannan mala'ika wanda zai a rubuta a kaddara mashi yi umar bai katabi rizqi a umarci wannan mala'ika ya rubuta arzikin wannan mutum na'am a na'am ya busa mere na'am yunfaq fi na'am yub'ath ilayhi malak fa yu'mar bi arba'i kalimat bi katabi rizqi da rubuta arzikin shi duk abin da zai samu a duniya to sai Allah madaukaki ya kaddara an rubuta shi zai samu kaza zai samu kaza zai samu kaza shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahmilannakum istibta' ar-rizq an tatlubuhu bi ma'siyah kadda jinkirin arziki ya sanya ku ku neme shi da da saban Allah madaukaki da cin haram da rubda ciki da sata da abin da ya kama da haka ku yi hakuri arzikin ku za ku same shi abu ne rubutacce wajen Allah madaukaki na'am wa ajalihi da rubuta ajalin shi a kaddara radda zai mutu shekara ɗari saba'in sattin ishirin kwana zai yini zai minti zai a rubuce yake a lauhil mahfuz wa amalihi da aikin da zai yi a duniya aiki ne na kwarai mummuna aiki ne me zai yi a rubuce yake wa shaqiyyun am sa'id dalilan Allah madaukaki masani ne ya san makoma bawan shi wannan bawa ya san halittar da ya mishi bawa ne wanda zai kangare mishi sai zai kaddara mishi shakawa ya zama to dan wuta ne wannan kuma ya san Allah mabiyin shi ne zai mai biyayya domin yayi umarni a bi kuma ya bi sai zaman to dan aljanna ne wa amma dalilul aqli ala anna Allah razaqana fa li annana la na'ishu illa ala ta'amin wa sharabin wa ta'am wa sharab khalaqahu Allah azza wa jalla mala yace dalili na hankali a bisa cewa Allah madaukake shi da ya arzuta mu domin sani abu ne sananne ban ma rayuwa sai akan abinci sai mun ci mun sha shi kuma ci da sha halitta ce ta Allah madaukake kamar yadda Allah madaukaki ya ce afara'aytum ma tahruthun ku bani labari game abin da game da abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu am nahnu zari'u ku ne kuke hutar da tsirran wannan ko kuma mu muke hutar da shi manomi iyakacin shi je shibka ku kawai sai dai ga sai dai kewaya gona ya ga shibka ta hutu bai san yadda aka yi ba Allah ya tambaya to ku wannan tsirrai da muka fitar da shi mu muka fitar da shi ko kuka fitar da shi ko muka fitar da shi launa sha'u la ja'alnahu hutama inda mun so da mun sanya shi busasshe karmami fazaltum tafakkahu kuma za ku da tsaya ku dace kuna nadama kuna tantini inna la mughramun wallahi bal muna daga cikin wanda aka waka manga muka yi hasara wa antum nam bal nahnu mahrumun bar dai kawai Allah madaukaki ya haramta mana wannan arziki na kayan gona afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun ku bada labari ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilun ko ne kuka sabkar da shi daga gizagizai ko kuma mu ne muka sabkar da shi launa sha'u la ja'alnahu ujaja fala ujaja falaula tashkurun da dai mun so sai mu sanya shi ruwa ne wanda ya zama to mai zartsi wanda baya da daɗin sha. Falaula tashkurun to in ba haka ba dan menene ba za ku gode wa Allah ba abu sa wannan ni'imomi da mu. Qala fa fi hadhihi al-ayat bayanun anna anna rizqun anna rizqana ta'aman wa sharaban min indillahi azza wajalla akwai bayani cikin wannan ayoyi cewa arzikin mu da abincinmu da shanmu daga Allah ne mai girma da buwaya. Sai taliki nabi walam ya turkuna hamalan kala, Haza huwa waƙi'un ladhi dalla alaihi al'adillatu sam'iyyatu wal aqliya. Allah bai bar mu ba kara zube, bayan ya halice mu bai bar mu ba kara zube, bayan ya arsta mu bai bar mu ba kara zube. Malam ce wannan ita ce hakika. Allazi waƙi'i allazi dalla alaihi al'adillatu sam'iyyatu wal aqliya wanda dalilai na wahayi da dalilai na hankali suke nuni akan shi amma sam'iyya game da dalilai na wahayi fa minha qawluhu ta'ala akwai fada Allah madaukaki da yace afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un yanzu kun yi tarmani ne kuna zaton cewa mun halice ku ne kawai dan wasa don wargi ku zo duniya ku hole ku yi abin da kuke so na jin daɗi wa annakum ilaina la turja'un kuma cewa ba za a maida ku ba bayan an halice ku ba za a maida ku ba a muku sakamako da abin da kuka aikata a nan duniya fa ta'ala Allahu al-malikul haq Allah madaukaki al-malik al-haq wanda ya zamanto gaskiya ne na gaskiya ne ya daukaka daga irin wannan al'amura yayi halitta ya arzita su, ya ba su ci da sha, ya ba su lahiya, kuma kawai sai bar su kara zuba ba tare da umarni ba da hani ba. Allah ya ɗaukaka daga irin wannan alamar. La ilaha illahu, lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai shi. Wa ƙauluhu da faɗar shi da ya ce, A yahsabul insanu an yuturaka suda, alam yaku nutfatan min maniyin yumna, thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله مدوكاكي يتي أيحسب, أيحسب الإنسان yanzu mutum iya tamani ne iya zato an yutura kasudan a bar shi kawai sabrai kara zube alam ya kunu tufatan min manini yumna ya tuna ashe yanzu bai kasance ba nutufa dugon maniyi min maniyin daga maniyin yumna wanda ake cewa shi a cikin mahaifa sun makana alaƙatan fakalaka fasawa sannan kuma ya kasance gudan jini wanda yake liƙuwa ya ɗanfaru da mahaifa fakalaka fasawa Allah ya halicce shi kuma ya daidaita halittar shi fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha ya sanya daga wannan halitta dangi guda biyu dangogi guda biyu namiji da mace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta yanzu wannan mai iko mai halitta mai ni'ima bai kasance ba mai iko a bisa ya raye matacce bayan ya mutu wannan kaga abu ne wanda hankali zai ɗauka wanda ya halitta iya da ikon da zai sake wannan halitta domin kirkira abu shi ya yi wahala da maida shi idan ya lalace wa ammal aqali game da dalili na hankali wa ammal aqlu fali annan wujuda hadhihi albashariyati litahya domin samuwar wannan mutum al'umma litahya domin ta rayu ne, tun mata tamatta'a ta kuma ta ji daɗi kamata tamatta al'an'am, kamar yadda dabbobi suke jin ni'ima sun mata mutu ila ghairi ba'asin, sannan a ta mutu ba tare da an tara ta ba wala hisabin, ba tare da hisabi ba amurin laye liku bi hikmatin lahi azzawajal. Wannan al'amari ne wanda bai dace ba da hikima Allah mai girma da buwaya, bal huwa abathun mahad idan haka ya kasance to wasa ne tsantsa Allah kuma ya ɗaukaka daga wasa wala yumkin an ya khuluqallahu an ya khuluqallahu hadhihi al-khaliqata wa yursilu ilayha ar-rusula wa yabiha laha دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء ما ليتي بيا يوا لا يمكن an ya kulka Allah hadhihi al-khaliqa bai yayuwa Allah ya halicci wannan halitta ya aiko mata manzanni kuma ya halitta mata jinanan wanda suka ki yarda da abinda Allah ya aiko annabawa da shi suka saba suka sabawa manzanni wa'anda tsirayen Allah da mucin su kar tabbata gare shi sannan kuma sakamako ya ko ya kasance ba komai ba ya kasance babu wani sakamako akan wannan abu ne hadha mustahil ala hikmatullahi azzawajal wannan abu ne wanda bayyayuwa a bisa hikma Allah mai girma da buwaya ina ga mutsaya akan wannan gaba domin talikin wannan shari'a da tsawo abinda muka wani daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah Nam, sannan ku ji daɗi kamar yadda dabbobi suke jin daɗi. Dabbobi su ci su sha kawai aikin su yi auratayya. To Allah bai halicci ba mutane don wannan. Nam, shi yasa daga ƙarshe ce la yaliqu bi hikmatillahi azza wajalla. Irin wannan bai dace ba da hikima Allah mai girma da buwari.
Thank you. akwai ma ai an ya an sa bikin
yau shi daman bikin shi ya kai